Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
sai ta'ala barkatu ne da rabu Allah ta fi dawa da mu a wannan mazauni ne albarka zawiyar maulahu shi salamuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur a yau lahadi ashirin da biyu ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da biyar ga watan zulhijja hijira dubu ɗaya da ɗari shida da talatin الله سبحانه وتعالى أن أكرمك الله بسم الله يا ربنا بسيد المختار ونوره وسيد المقرار فهب لنا العلوم والمعارف وعلينا المرام والعوارف يا ربنا وبعبد العباس وسره ونوره النبراس وافتح قلوبنا بخير جامع أبوابنا بالمظلوم يا ربنا بسيد السماوات بنوره وعلمه السماوات يا ربنا بالله عبدلاوي ومن بسره إليه آوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الخير يا ربنا بسيد سكرجي ومن به جابر فجيري ليلا العبيد والجبال بعيدنا الجنون والجبال وفعلنا الكنوز والعيون وامسي بنا الغدران والغيون يا ربنا بسيكنا الخليل غفر ورام بالجميل فهلنا المرض يا رحيم ولنا النور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والمجدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق لا الهدي بالهدي ولا هادي لا صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والمدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ذمة الشيخ به بلنا لهذا المعبد والباب من بلدة الكاتب من هذه الدرس الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halar su yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zai tsira da ikram muna gaida ولم يخلف الدين حفظه الله وقاره ما muna masa barka da wannan yanayi da ake ciki mai daɗi cikin wannan wata mai girma watan zuhaddi a kuma muna mai da dukkan yan uwa waɗanda suke sauraro na wannan diwani na maulama shi ibrahim da biyar nasu warka da ra'ano shi
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والحب إليه يا ذكر المصطفى النور من خص بأسمائه أسماء المعين من خص محمد وعبد الله نذير دينه وأنصاره مما لا يعد ولا يوصى فملك وأيام متاعا لله وللنمر وللإرشاد ما للإرشاد فيا ليت سيري هل أفوز بدوراتي شريعة الله هل أميل النسى ديار لي من قد بات أرسلي أرسيه بخمس لم ترى سماد النسى وأجر خجل الربوع ربوعه وأسكني معيشا تربة منقصة وأودعه ما قد لقيت من الأسى إن كان على اليسر إلى ذكره نفسا فبال مهين بالعباد وأمرها لن يكون في تفسيره يبلغ كل نفسا عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب من أما أو عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة من بارئ يدرك المصدر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الصاد yace harfu sa
نعيمية yace nimomi na baki ɗaya da Allah ya bani ذكر المصطفى suna cikin salatul fati da ma'a gulukai dukkan ni'imar da Allah ya muna cikin ambaton Mustafa ta ni'ima ta ta kasancewa ta ta dan adam sannan ni'ima ta ta kasancewa ta musulmi ni'ima ta ta kasancewa ta mu'mini mu'mini siddiqi kudubi fardi jami'i gausi tajin hairati duka wannan nimomin na sarrafa su cikin yabon Mustafa
النور wanda yake hasken Allah من خص wanda aka keɓance shi بأسرار أسماء المهيمن da ɗaukar asraran sunan Allah almuhaimin manzo Allah shi ya kwashe su duka ma'anan asraran sunan Allah ne shi da aikin bayi to da ranar kiyama annabi ne zai shi da aikin bayi
من خص
wanda yake cibantar wanda ita dama da abin da ita dama a lokacin da ita dama shine Allah shi yawa annabi haka shi ke cibantar wanda ya so da abin da ya so lokacin da ya so yayin da ya so saboda haka shine man hassa
محمد
sai sai baka san shi ba shine abin yabo sama da ƙasa عبد الله bawan Allah na farko ناصر دينه mai taimakon addinin Allah ne وأنصاره sannan mataimakan addinin annabi Muhammadu ما لا يعد waɗanda yake ba su gidayuwa ولا ينسى ba su lissafuwa wanda suke taimakon addinin annabi suna nan da yawa akwai waɗanda yake sahabbai akwai tabi'ai akwai tabi'ai tabi'ina akwai waliyai akwai malamai akwai salihai har shekaru ma akwai suna so su illata addinin amma kuma taimakon addinin suke da sani eh wannan karfin mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya zo shiga addinin sa da niyyar ya balla su gyara ta mu ya sani sai dai da yake innamal a'malu binniyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa wannan niyyar da ka sa shi to ita za a biya shi niyyar banna ya zo da to sai ke maka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya mataimakan ba wanda ya san adadin su ya ina da mataimaka mala'iku ina da mataimaka rawahani ina da mataimaka aljanu ina da mataimaka mutane ina da mataimaka dabbobi ina da mataimaka musulmi ina da mataimaka munafikai ina da mataimaka kafirai duk
kamar kun so yake kai lamarin annabi Muhammadu yana da girma amma zan ga maka kanka in baka sani ba shi mala'ika ne
dawa ayyamahu ya nannade kwanakin rayuwarsa mutaqallilan ya mai da su yan kaɗan gashi ya yi shekaru biliyoyin shekaru amma sai ya mai da su a takaice sai ya takaita rayuwar baki ɗaya gashi mala'ika amma sai zo da rayuwa irin ta yan adam mala'ika bai ci bai sha bai bacci bai aure to amma shi gashi ya zo ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan har ma a wani kaunin sai a ce ma ya mutu Ni a zan wani kaunin ne
wa qad admana al-ihsa
wa kad admana al-hirsa hakika ya dawamar da kwadayinsa a cikin naf'ul ibadi ko irshadi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dube shi dama Allah ya ji mana walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da suwa irin ta mala'iku To amma kuma manzo Allah ya zo halittarsa ta baɗini kamar mala'ika a zahiri kuma sai ya zo da suna irin ta adam in mutum yana so ya gane wannan sai ya lura da yanayin tafiyar ta isra'i da miraji za ka san lallai fa malku awa ayyamahu muka kallila za ka san lallai mala'ika ya nannade kwanakinsa ya mai da su ɗan kaɗan ya taƙaita rayuwarsa yau ya ci abinci gobe ya ci ba yau da lafiya gobe ba lafiya yau ana cikin farin ciki gobe ana cikin bakin ciki wannan duk rayuwar ɗan adam ɗan adam mala'ika bai ko cikin ciki baya ci baya sha baya bacci baya aure to amma tafiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i da Miraji inda za ka san cewa lallai ya zarce mala'iku ma mala'ikan da aka turo ya tafiyar da shi shi ne mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu yana yin tafiya tafiyar mil miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a cikin kusa ido mala'ika jibrilu shi ya bai su da shi shi kuma mala'ika isra'ilu yana yin tafiya tafiyar mil miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a cikin sakan guda saboda an halitta daga zuciyar annabi Muhammad shi shi Isra'ilu shi ya fara zane wa mala'iku kamar matsayin gausi a ƙasa shi Isra'ilu shi ne kuma a wannan matsayin ƙasar sama kamar yadda hadisi ya kawo inna lillahi al-ardi salatu bi atin qulubu ala qalbi adam har can ƙarshe ne inda ce qalbu ala qalbi Isra'ila kowane mala'ika akwai yanayin halittar da aka yi masa mala'ika jibrilu an halitta ne daga hankalin annabi muhammadu shi kuma azra'ilu daga tunanin annaba aka yi shi kuma mika'ilu daga himmar annabi shi sa baya tafiya wurin lissafi da kan kanan mala'iku waɗanda ba su kai waɗannan ba su kuma suna yin tafiya tafiyar mil dubu ashirin da biyar sau shekara dubu hamsin sau kwana ɗari uku da sittin da biyar da kwata sau awa ashirin da hudu sau minti sittin sau sakar sittin a cikin ƙasashe ne ƙanƙanan mala'iku amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda za ka san cewa fa malkun dawa ayyama hu mutaqallilan sallallahu alaihi wasallama yayi tayi tafiya bayan an tafi shi an ji an wuce ko ina da ina har sai da ta kai burakar ta dakata daga baitul maqdis mala'ika jibrilu shi dole tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka wuce sama ta daya aka je aka tattin miraji bayan da furaka ta farko shi mirajin ma ya tafi da shi shi ma da aka je sama ta bakwai ya dakata mala'iku suka dauke shi akan fuskoki shi ma aka je wani wuri suka dakata jibrilu ya dauke shi shi gaba da tafiya da shi har aka je su da muntaha shi ma anan ya gaji aka kawo rafaf da akhtar shi ma ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma aka je inda ilimin sa yake shi ma anan ya tsaya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka masa haske an tsara hasken da aka halitta shi manzo Allah ya tabbata shi sai da je sun madana sannan shi ma hasken ne wata shi amma ga annabi yana mai samu sai da aka kawo da fatal hayati annabi ya hau sai da ya dangana da fatal Allah shi ma da fatal hayati ya gari aka kawo masa mutsatul ilimi ya hau sai da ya kai kaba kautai a nan shi ma ya gaji ya ce wa ma illa illa lahu maqamun ma'lum aka kawo da mutsatul irada annabi ya hau sallallahu alaihi wasallam ya je kaba kautai daga nan aka wani kudin kudura manzo Allah ya hau sai da yace a au adna to daga nan wannan kudura din nan ita ce ta kai annabi Indiya shi ne ma'anar tabarakan nabi da yake da mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir da abin da ce ma kudura za ta yi to to sai dai ka sallama ku duk abin da ya faru ana ce ta ikon Allah ne ya kai hakuri kawai ikon Allah ba abin da ba zai ba sai dai baka jira Allah din ikon Allah yana da wato tasirin da hankalin ka ya riga ya bace gurin sai dai imanin ka kawai ko da kamar Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo dukkanin kudra ita ta tafi da shi har zuwa inda ya kai sallallahu alaihi wasallam shi ne imamul buzuri ke cewa sarai min haramin laylan ila haramin kama sarar fadl fi dadin min az-zulay وكنت ترقاه إلى أن نلت منزلة من قاد قوسين لم تترك ولم ترد وقدمتك جميع الأنبياء إسها ورشد تقديم مختوم على خدي وأنت تفترق سبعة عباد فيهم في موسم كنت فيه سائل العالم حتى إذا لم تدع شاول لمستدف من الدلول ولا مرقا لمستني خبطت كل مكان بالإجابة إذ نودي بالرد مثل المفرد الحالي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن الأمور وسر أي مقتتل فشفت فهبت كل فخار غير مشترك وجدت كل مكان غير مستعلي وتم مقدار ما وليت من رتب وأدى إدراك ما أوليت من نعلي الإمام البوذي رضي الله عنه saboda wannan shi ne zai sa ka gane cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kamar kun dawa ayyamahu mutaqallila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace malaika dawa ayyamahu ya nannabe kwanakin sa mutaqallilan yana mai takaita rayuwa a haka mutum zai sai dauka mutum ne irin sa yanda zai ga tsaje gidansa akwai gobe babu yau an fito da riga mai kyau gobe an fito da yadajjiya jiwa jorin yaki yayi nasara ga ta kuma an ci shi da yaki duk sai ka dauka mutum ne irin ta ba san mutaqallilan ake saboda a ware musulmai na kwarai a ware munafikai in annabi ya zo da sifar mala'ika ya ji da kai an yi numfashi kowa sai yi kaga fara gane munafiki kowa ma sai ci musulmi ne mu'mini ma qalat al arabu amanna kullun tu'minu walakin qulu aslamu amma in aka ji aka ji za ga wanda zai dawo gobe wanda suka dawo gobe nan su ne mu'minai munafikai zai zuwa da cewa wannan hanya ma gaskiya ne ko a ce annabi ne ka duba abin da yawa abin da aka yi kaza da abin da aka yi kaza to wannan shine dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da rayuwarsa ta zama haka kuma abin da zai tabbatar maka da wannan shine hadin sayyidina Umar Allah ya kara masa da yana cewa wallahi ya rasulullahi ma akalta wala sharibta wala nakata illa nana yace wallahi ya ma'aikin Allah baka ci abinci ba baka sha abin sha ba baka auri mace ba sai dan mu mu kwaikwaye ka amma da dan kanka dai da baka yi ba sai da nan da bukatar waɗannan abubuwan duka da aka ba wani magana ci wani magana sha wani magana aure wani dukkan annabi da bukatar da za ka ci sai na umar ya ce duk waɗannan ya rabu da kayi su ne dan mu ma ne shi ne ma'anan sabab lahul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim محمد عبد الله غير مشبه به بشر من رام ذلك خطه وهكذا
وقد أدمن الإنفاق
وقد حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أدمن الإرساء يا دوما دقحين سكين وللنفس والإرشاد شنو معنى وقد أدمن الإرساء حقيقة من ذا الله يا دوما ya dawamar da kwadayinsa bin nafi don amfanin wujudu wani irshadi da kuma shirin ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai rayuwa irin wannan to za in yace zai rayuwa irin ta malaiku da za ta za ku shi to kuma aka yi haka din za a sha wahala saboda yanayin halittar sa ba irin yanayin halittar ba shi ne dalilin da yasa yau radiyallahu anhu yace hakika an sanya kudayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin amfanin halitta da shi yadda in ba da haka da bai saurari kowa ba kawai sai shigo da bautan Allah kawai ba shi ba sha ba aure amma zai tausayi da yin ruwa halitta ko sai a kawo gurasa a kawo madara a kawo zuma a kawo duk abubuwan da ya kamata a kawo wannan shi ne dalili a dan wannan ba duk da ba a komai ba sai ce bayanai ta shi ya abin mamakin wannan baitukan nawa wannan diwanin nawa ka tara hankalin ka gaba ɗaya ka yi mamakin waɗannan baitukan da suke fitowa daga baki nan هل أفوز بدورته؟
shin ya rasulullahi wai shin zan samu rabo zan rabauta da samun ziyararta بدار حبيب الله zan samu damar ziyara da gara hadidillahi zuwa gidan masoyin Allah
هل أعمل النصاح؟
in kuma an yadda shin zan ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ko zan iya yin sauri a tafiyar ko umulun nafsa shin zan iya aikata sauri a wannan tafiya da zan yi zuwa ziyara hadidillahi masoyin Allah shin zan yi sauri ai saurin ma malam sai dai
ديار
madina kira dalili لمن قد بات ga wanda hakika yi kwana عرشا لعرشه al'arshi ya zama gadansa al'arshin nan da kake ji ana cewa ar-rahmanu al'arshi sawa to an waye gari al'arshi ya zama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji ya haushi ya taka shi kuma ya wuce shi
فهو أصاب خمس manzo Allah ya wuce al'arshi ya wuce ko ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce kasan bakwai ya wuce saman bakwai ya wuce alƙalami ya wuce allo ya wuce kursi ya wuce al'arshi ya wuce akwai ya wuce babu ya wuce haske ya wuce duhu ya wuce kowa ya wuce komai ya wuce ƙarya ya wuce gaskiya ya wuce sai ne tatta gaskiyar gaskiyar gaskiyar gaskiya dan gaskiya hudu duk gaskiyar ka wanda ya samu gaskiya hudu ganin da yake maka ne wannan kira kuma ce maka ne ne ma sai baka samu gaskiya ko ɗaya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ƙarya ya wuce gaskiya ya wuce gaskiyar gaskiya ya wuce gaskiyar gaskiyar gaskiya ya je gaskiyar gaskiyar gaskiyar gaskiya sallallahu alaihi wasallam
فهو أصاب خمس manzo Allah bai gushe ya ko yana cillawa sai da ya dawo mana da salloli biyar sai da ya karɓo salloli biyar daga Allah ya dawo mana da su asalin su hamsin ne aka dinga neman ragi annabi Musa ya nema mana ya dinga roƙo a a rage a rage a rage sai da ta dawo biyar domin halar Allah biyarsu. Nasutu, malakutu, jabarutu, lahutu, harutu. shi ma zuciyar wanda zai sallar zai bauta wa ubangiji da ke da halarorin nan guda biyar shi ma zuciyoyinsa guda biyar ne nafsu qalbu aqalu ruhu sirru to shi ne dalili ana so duk sanda mutum zai sallah ya rika gane wannan duk sanda mutum zai sallar asbahi ya tabbatar nafsunsa ta yi wa Allah sujada mutum zai a zahar ya tabbatar kalbinsa sai wa Allah sujada mutum zai da asar ya tabbatar hankalinsa ya sujada ga Allah idan mutum zai magarba tabbatar ruhinsa ya wa Allah sujada sha'i kuma asirin ruhi ya sujada wannan shi ne salloli biyar duk mutum da ya salla waɗannan da dawo da hamsu na shi sujada ga Allah ba to kamar wasa yake ba yasa sanin sallan ba wani abu ne wanda ke wajibi da dukkan musulmi san ma'anar sallar da san kuma yadda ya kamata ya bauta a Allah kar a zo ana sallan zuciya tana wasa tana wani wuri kalbi yana can wani wuri ana sallar asbahi nafsinka tana wani wuri daban za ka ga mutum a masallaci amma nafsinsa na gidan jiya ko gidan mata ko gidan shata ko gidan gulma ana sallar azhar kalbinka tana wani wuri ba masallaci ba ana sallar la'asar hankalinka yana wani wuri ba cikin masallaci ba ana magarba ruhinka yana wani wuri daban ana isha'i sirrinka yana wani wuri ana so duk baki ne ka tara su da Allah ba a so mutum ya zauna haka in ba haka ba sai a ta alhamdulillah maraba muna muna maraba da zan sai malam Hassan daga Kano alhamdulillah muna maraba da zuwa a kan Allah muna maraba
lan tura naksa
sai ya ce lan kura har abada ba a ganin naksa ta waya sarmadan cikin matuƙar zamani ba za a taɓa ganin tawaya ba a cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi shi ne ma'anan ibara hadithin da al'udurin nasa diyarun liman qad ba ta arshin li arshi wa ba bi khamsin lan turatar madan nasa ba wani zamani za ta ai yanzu sallah ta dawo uku ko sallah ta dawo biyu ko sallah ta dawo hudu a sallan nan biyar asfa azhar la'asar magriba isha'i da me za ka yi da nafsinka da kalbinka da akalinka da ruhinka da asirinka wa za ka yi wa gwamnatin halarar nasutunka da malakutinka da gabarutinka da lahutinka da harutinka shi ne sallar nafsu tawa nasutu sujada kalmu tawa malakutu sujada hankali yawo gabarutin Allah sujada ruhi yawa lahutun Allah sujada asirin ruhi yawa hahutun Allah sujada wannan shi ne sallah
wafiru kaddi ke shi uwaso haddi ina mai turmi da kunci na kunci na kuma tuna don rubuyi a gidan tashi rubuyi gidan tashin annabi Muhammadu ba gidan tashin kowa ba ba wanda ya isa in turmaza kunci na a gidansa in ba annabi Muhammadu ba saboda ka ina turmaza kuma tuna a cikin gidajen annabi Muhammadu
wafi sannan ina shawarta jama'i shani turbata ma kusa ina shayar da turbata man kusa wai ainihin turbaya ko kuma kabarin wanda aka keɓance da asirin Allah jima'i shani da ruwan sha'ani na ma'abuta soyayya ma'ishani wato hawaye shi ne ma'ishani idan na je gabarin gaban kabarin annabi sai na jika shi da hawaye baki da lokacin da ya zauna yana ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya ciki raular baki ɗaya da hawaye shine wa'azi ma'ishani turbata man ina shayar da ma'ishani wato ruwan sha'ani sai sha'ani ba ki da cikin soyayya ne. duk wanda bai samu soyayya ba ko bai samu sha'anin Allah ba ko da so da shi soyayyar nan ita ce bukata soyayya ta Annabi Muhammad din soyayya shi ne ya soyayya shi ne soyayyar nan ta bayan Allah da ake yi din nan ita ake so a rike ta duk abin da zaka samu nafila ne. wannan shine farilla duk abin da za ka yi na ibada in babu soyayya yana tafiya dukan babu amma idan soyayya ta zo to kana iya haduwa da almar'u ma man ahabba ko mun lalata soyayya ita ce ke cikin lamari ba ki da domin dai ita Allah ya halitta ma ba ki da kun tu kanzan lam urab fa ahabbtu shikenan daga nan abu ne ba sai yana wani yana cewa ni na koyi soyayya ne daga fa ahbabtum ba daga babana ko mahaifiyata ko malamai na daga asirin fa ahbabtum na fara kan annabi tun kamun a ce alas bi rabbikum halitta annabi ce bala tun fa ahbabtum na fara kan shi
واقبله sannan in na hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba shi labari ما قد لقيته da abubuwan da hakika na hadda su a rayuwa من العطاء na bakin ciki irin abubuwan da na gani a rayuwata to ina so in hatta manzon Allah in ba shi labari ya Rasulullah na ga kaza ba kan kai na ga kaza ya Rasulullah dan kai an ce da ni kaza ya Rasulullah dan kai an aikata ni kaza ya Rasulullah dan kai na bar gari na ya Rasulullah duk dan kai
وإن كان to da manzon Allah ya kasance لم يعتد نصا bai da bukatar bayani إلى ذكره zuwa abin da ya faru da ni ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na san ya san komai bai da bukatar sai na gaya masa to in dai mun hada sai na gaya masa ina ce masa ya rasulullah kaji kaji kaji wa in kana lam yahtaj nafsa ko da ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bukatar wani bayani ina zikiri zuwa ambatan waɗannan abubuwa da suka faru
فبعض manzo Allah teku ne مهين wato abin kewayewa بالعباد da bayi manzalla shine baharul muhi wanda kewaye halitta Allah baki daya samanta da kasanta وأمرها
da lamarinta فلم يكن يطلب الخرطاء sai kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bukatar kirjatu a cikin rarrabe shi a ce nan fasali an bai tafiya kan zurfi bai da gaba da sai na za a yanka shi saboda ka in kana da bukatar su kyau ka ɗiba sai ya ce annaba da manzanni sun yi linkaya cikin tekun annaba sun ɗebi diamond da gwalagwalai manyan kudubai ma sun shiga sun yi linkaya sun ɗebi abin da za su ɗiba amma har yau tekun yana nan kawo ba a ɗibi komai ba sai ka ce a tsawon allura ne a ƙani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da za ka yi a cikinsa ka rage shi ko ne za ka ɗiba kuwa shi ya sa ka faɗa ita himma ka zai ce a ai manya sun kwashe komai sun tafi har yau annabi yana nan da saura har yau ko da ka shi sa ke ce fa baharul muhim annabi shine baharul muhim shine ke kun da kewaye duniya baki da ya kewaye bayi kuma ya kewaye lamarin bayi alam yaku ya lubula harsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana da buƙatar tardado ba في تفصيله a cikin rarraba shi sai a masa fasali fasali annabi ba zai iya ɗauka wannan ba ya fi ƙarfin wannan kai ma an ce kai to kai na za ka fara
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad ثم سلامه sannan amincinsa على آله haka halayensa والأصحاب da sahabbansa من عمه waɗanda suka gani
أو خصه ko waɗanda aka keɓance su waɗanda suke wato sauran sahabbai baki ɗaya da kuma waɗanda aka ware su irin su Abubakar Umar Usmanu Aliyu da waɗanda aka san su da goma nan shi ne sai ta sau duk baki ɗaya sahabban annabi baki ɗaya da waɗanda suka kai shi yana suna jarirai ya rasu duk baki ɗaya da sunan ba wai waɗanda aka aka san su a rubuce ba a littafi har waɗanda ba a rubuta sunayensu ba duka Allah ta yi salati
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi ثم سلامه sannan amincinsa صلاة wannan salati بها da albarkacinta yudrikul masa muke rasar tsofo shi ne masa muke samun tsofo daga halaraba daga nan ne muke samun tsofan abisa daga halara Allah tabaraka wa ta'ala
محمد ما يقول بيده مخلصا مفيد الجادا والمنتهى المختار من سمى الله إمام أتى للأنبياء موتى قليلا من سمى الله فسر رسالات الكائنات مؤمنا من دعا الله والشمس إلى أنه أماله والليل إلا أنه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى ما تفصلك طلب أيضا محمد
wato shehu radiyallahu anhu ya ce Muhammadu abin yabo sama da ƙasa مع الكفر shi ne mai shafi kafirci بالحديث da shirya yake shafi kafirci in ya zo wurin kafirci zai turo shirya in ya zo wurin duhu zai turo haske in ya zo wurin jahilci zai turo ilimi in ya zo wurin tsayayya zai turo wilaya ba wanda annabi yake ce shi ke shafi kafirci bil haji da shirya مخلصا yana mai tsarkake aikinsa ga Allah ko ba don wani ba annabi ke taɓa yin wani abu don wani ba komai ne don Allah yake مفيد الجزاء Magana shi ne mai ba da baiwa, والمنتقى abin tsarkakewa المتربصة mai sauraron nasara daga Allah shi ne malin mutanen kisa. Mai sauraron nasara daga Allah ba daga wani su jama'a ko rundunar ko kaza ko kaza. Magana shi ne neman taimakon kuma. Shi wurin Ubangiji da ke neman taimako kawai. Shi ne muntakan mutanen kisa. Abin tsarkakewa mai neman taimako mai sauraron taimako daga Ubangiji.
إمام Magana jagora ne limani أتى للأنبياء wato ya zo ga annabawa متقدما yana abin gabatarwa kowa ya san yadda aka yi a baitul maqdis ya zo ya tabbata annabawa baki da har kowa ya kan da kirari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka yana jin su. bayan sun tsare kuma aka kira sallah manzo Allah ya ce ina sauraro in ga babana Ibrahim ne zai sallah ko annabi Mu- Musa ne zai sallah kalimullahi ko annabi Isa ne ruhullahi zai sallah sai Jibril ya kama hannu ya nufi ya dai Jibril ya ce kai ne ni ba ya ce iyaye na ne zai ce iyayen ka ne shi ne kai musalla manzo Allah ya shige ya sallah shi ne shi malam barkan da yana cewa wannan sallar sunan ta salatu iyali sallar shugaban sallar shugaban daga nan ne kowa sai san waye shi. Eh, kowa ya san matsayin shi mamadin na Allah musamman kuma suna kallo daga nan aka hau tafiya kuma aka yi sama aka ji aka ga asirin kowa amma shi ba wanda ya gana shi ba wanda annabi ya ga asirinsa to har cikin uwar ɗakin sai da annabi ya ya ga komai na shi sannan shi ko Allah da barko ta Allah da ya tashi gana da shi gana da shi a inda ba su da bai duhu da ba da labari ba haske balle haske da ba da labari babu ƙarya balle ƙarya ta ba da labari gaskiya ma babu ita balle ta ba da labari ku kaga kuwa wanda ya zama haka ashe a saurara ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba duka in ka rusul sallallahu alaihi wasallam ala ba minhum man sallama Allah wa rafa ba'dhum darja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba duka shine sai su fata min Allah mutaqaddima manzo Allah shine karshen annaba amma kuma shine shugaba shi ne karshe amma Qur'ani ya ce wa min qawlin nuh daga kai za ka fara sallallahu alaihi wasallam wa amma man afan manzo Allah ya gani duniya baki ɗaya da amfani للبرية ga talibai مخلصا yana mai tsarkake tauhidi ga Allah yana mai koya wa halitta Allah la ilaha illallah duk inda mu da shiga abin da ke kai a faɗi la ilaha illallah ba duk yadda yake nema ba ba ma ta yake nema ba ba wani abin da ya tafi kaɗai ta Allah ko Ita annabi ya ba da dukkan ma don a ba mu shi ne karatun da muka yi jiya akan maganar shi ya wannan tarbiyya shehin tarbiyya zai iya baka abin da ya mallaka don ka ba Allah ba shi ne tarbiyya ba da wanda zai kwata na shi a wanda shi abin da ya gyara ma in dai har ya gane cewa kai kai abin duniya ne yana ka ba Allah zai iya baka abin da ya mallaka ka dai ba Allah kuro shi bukata ce kai Allah kai ba wai karba abin ka ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana ga mana wada a ba yanin ni aka na ka wa ka wani hatta fara yin nan taharrabu kai karkin maka ma da mun ba shi zan hakuri gari ba wai wa da wani talakawan ba karkin ma da ya rubu wallahi raƙumi gari sabuwar ko an ba shi gari da ya kai so aka ba shi gari ne ne gobe a ƙara mai gari ya tashi dawa ya aiko a zuwa gobe aka ba shi gari ya kaje su kai ne gida wani da Allah kuro ko da yawa wasu kan musulunta imanin da shiga zuciyarsu ba amma so da kyautar annabi wallahi sai imanin shiga daraja ya zauna to haka shi ya yi dinga cin duniya da yaki wallahi kana zaune a gidanka za a zo a yi maka komai a ba ka kuɗi a ba ka duniya a ba ka layira a ba ka Allah abubuwa ce to in ba shi ba zai wanda ba zai ba ta Allah
فسر manzo Allah a fili سراء wanda in ka zai gani في الكائنات a cikin ka'inatu kasantattu معمما yana mai ganewa وبالعز bil izzi wat tanfidi wa mu'annunan bil izzi wat tanfidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani halitta bil izzi da kuwaya wat tanfidi da girma كان مخصصا Zalla ya kasance abin ke ɗanka da asirin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya da shi ne Isra'il ke. Tun daga nan ƙasa, sai da Annabi ya wuce sama'ul rabi'a. Manzo Allah ya wuce sama'ul warza, ya wuce sama'ul dunya. Ya tattara mala'iku suna tafi subhana zil mulki wal malakut. Mala'ikan da ke gadin ƙofar ana cike da shi malakul jibat. manzo Allah ya wuce ya wuce sama'ul kitabat ya wuce sama'ul ma'un ya wuce as-sama'u zatul hubub ya kasa mala'iku suna tazi suna subhana bil izzati wal tabarruk ya kasa mala'ikan da ke gadin kofar ana ce da shi malakul fakhr bil ibad manzo Allah ya wuce ya wuce sama ta uku ana ce da shi sama'ul shahadati sama'ul muhayyanati as-saqful mabsut sunan sama ta uku kenan ya kasa mala'ikan da ke gadin kofar sama sai ko ana shirin shi malakar takabbur alal nar sannan ita da tasbihin mala'ikun suna subhanal hayyul ladzi la yamut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sama kaudi ana shirin shi sama'ul imarati sama'ul zahirati sama'ul jannati ya kasa mala'iku suna tasbihin subhanal quddus rabbul mala'ikati wa ruh mala'ikan da ke gadin kofar sama sai ko malakul qudus manzo Allah ya wuce ya je tatta sama ta biyar ana ce da sama'u shirkati sama'u munirati sama'u zatul buruj sama'u aish takwini ya tatta tazmin malaikun sama ta biyar subhana man kama baina salbi wan nar malaikan da ke gadin ƙofar sama ta biyar ana ce da shi malakul hasad sannan manzo Allah ya shiga ba sai da ya sama ta shida ana ce da ita sama'ul kubati sama'ul khalisati sama'u aish fasli wal qada'i ya tattara tasbihin mala'iku suna tasbihi su kuma suna cewa mala'ikan da ke gadin sama ta shida ana ce da shi malakun rahmat mala'ikan da in ba ka jin tausayin mutane shi ko ba zai tausaya maka ba amma tasbihin da su ya ya ya manzo Allah ya wuce ya je sama ta bakwai ya je sama ta bakwai ana ce da ita sama'ul gayati sama'ul ajibati sama'ul arshil azimi ya tabba mala'iku su kuma a kan suna subhana khaliqin nur subhana khaliqin nur ya tabba malakul riyayi yake gadin kofar sama ta hudu sun sama ta bakwai to shi ne ma'anar tafiyar annabi a fili ne na Allah fara yi tafiyar shari bisin tafiyar wahada a wani baiti ce ba ta kira tafiyar fara bisin bisin wahada amma sannan inda hakku wa sirru lahu tafiyar annabi a fili ne fara yi tafiyar shari bisin domin a fili bisin yana ɗauke da a fili wahada da shi kaɗai duka sirrin sirrin din na da ta dinga faɗin a filin da yake ba ma samma babu abin da ita ta a wancanan ka halara illa hakku ke wuri wa sirru a filin da muke sirri yake muna so mu ga maka la wutu la ilaha illa allah shi ne sirri dan karka dauka wani abu da ba sai ka a ai a filin guda uku ai da shi ne da jibrilu da wane hata buraka ma haka mai dama kana iya sata a cikin asirin a asirin ɗaya ne sun a sirrin tsaralin sirrin sirrewa da amma sannan inda hukum wa sirru lahu da shi na hannun baitin kuma yake so sirrin karafin ka'inat asirin Allah ne ya sarayani a cikin ka'inat ku sarayani ayyubi da kabi kulli shay shi ne annabi to haka yake to mu'annan yana mai dayewa in izrat tamhidi da kwaya da kuma girma kana muhassasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance abin ke banta da ajirin Allah
ko shamsu shi ku sai annabi rana ne illa annahu eh shi annabi ba rana ba ne irin wannan amma nuruhu shi hasken da ko ka shi kan cikin kurya daki za ta gani ita ko rana akwai lungun da ba ka shiga ne amma shi amma nuruhu hasken ya gane kowane lungu ita ko wannan rana ta zama ai ba kowane ya fice haska ba akwai wurin da in ka shiga ba za ka ga rana ba amma ranar hasken annabi ko ina ta shiga shi shamsu zati ne shamsu zati ko laysa da hakuru inna shamsu nahari ta garu bi layli wa shamsu al-qunubi laysa bi ranar da muke gani da ranar din nan ko in yamma yayi ko dare za ka nemi ka karasa sai ka ga duhu amma idan annabi ya fito a cikin zuciyar ka ba ya faɗo ranar ba ta faɗo to da ita ake nema a ce yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito saman zuciyar shi kenan komai ya yi haƙƙi komai ya samu
huwa al-ghaib ko shi annabi shi ne ruwan sama illa annahu sai dai fa annabi ba ruwan sama ne irin wannan da kake gani hadara ya annabi kufur allafa gudda ruwan ba maganar sai damuna ruwan sama ya kai sai damuna yanzu ba kashi an bari wasu yanzu an shiga kai to ruwan saman annabi su ba yake a zuciyar auliyawo da sulhawo da asiyawo ba maganar sai damuna kullum ruwan saman annabi su ba shi sai dai kawai in baka samu ba ka samu da kuro amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum cikin zuciyar ruwan saman ba irin wannan ruwan saman bane da shi shekara a shekara ake ware wani lokaci wani lokaci ko ba a yi duk kullum ne alayhi salatu allah salatin Allah ya tabbata gare shi thumma salamu sannan amincin sa akan wannan salati katina ka hau hawar da mu ila hadisin Allah tabaraka wa ta'ala ila ma taqaffafa zuwa ga abin da yake ke banta tsayi da shi abin da ake banta mu da shi ka hau da mu wurin
فشوق للنبي الذي محلتي أنا والغرب قال حبيبي حبيب الله يا محمد من جعل محبته في القلوب ورأته من العمل على يا
farko sai ya ce bari in gaya maka abubakar sai na abubakar su ji mu al'ali madaukaki al'imamu shugaba wata yidi da shugabana abu hafsin wato baban hafsu alfaruku ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya yaddini da addini kadna hak hakika ya zafira don ɗaukaka addinin Allah sai na umar ba wa ta ke sa ba sa haɗa yana da shugan in sai na umar yi sahun assalamu alaikum ya kalimar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'iba hu wazirahu ya man azhara Allah fi dina wa azhara al-islam wa man zara ahu shaytan salikan fadlan salaka fadlan ghayra fadlan shi da wanda idan shi dan ya biyo hanya ya shigo ta hanyar kauce ba shi ba su haɗa ne ku shi ne shehu su alfaru su ke nan.
Osmanu Sannan ka tuna da shugabana Sunna Usmanu zunnuraini na abokin haka ke ku.
wallaitu Sannan ka tuna da zakin Allah mai rinjaye.
yidi Shugabana abu hasan baban Sunna Hassan man hubbu wanda soyayya sa kan a cikin hujjar kowane musulmi addara matuƙar zamani yuftarat to an farlanta ta. Dan Allah ya ce wanda ya so Aliyu ne ya so wanda ya ce Aliyu ne ya so. Allah ka so wanda ya ƙi shi ka so wanda ya so shi haka kuma iyalan gidansa sai da ka kiyayyar ahalin baiti ko kiyayyar annabi wata wani wanda Allah ya yi wa abubakar sai da ba ma tana zaune yi ku umaru tana zaune yi usman sai ta ki yi wani fasin ta ki dawo kan abu in za ki yi musulmi ne ya so in za ki dawo kan umaru ne ya gudu shi ma ne ya gudu dawo kan usman ya tsare na uku da zai kuma su ke labarin su da arzun shi abin da ya yi ba za ka magana shi ba shi abin da sun taba da mutum ya kai da kai ko da ta ali ni ne ni ne ali ni ne ali ali shi ne ni a to sai mamaki ba kaga sai da Fatima bai na ali ko ƙarshe shi ya yi ko ko wannan kun ya ishe ka tafsiri sai ka je gida ka ware ka zauna kai tunani
عليه الصلاة والله salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah ثم السلام sannan amincin sa بها da albarkar wannan salati آتني wato in ɗaukaka فوق الهدي sama da alhazari kana kaula ban ji ko ina ba amma tuwo da alhaji albarka ba nan muka faɗa hakin sa ba wa qaftu yawma sulata bi arafa أذكر ربي ذكر عبد العرب دعوت للنفس وللإسلام وللزمان بل وللمكان نزل ربنا أتوا يوم أغلبهم نزل ربنا to a gari kurun da ya yi ومن أرد to wani aran da kuma wanda ya bujiro da mun zuwa aiki ko sallah ko azumi ko zakka ko hajji ni ina nan soyayya ta da annabi ta har kamun duk wannan ayyuka na wuce عليه الصلاة والله salatin Allah ya tabbata ga annabin rahama صلاة wannan salat عليه الصلاة والله salatin Allah ya tabbata gare shi ثم السلام sannan an ce ba بها albarkar wannan salati التي wato azance azancen almajirai na da na ɗauko قد قلت hakika ake wani da salatul fati da ma'a kulli duk daular da na ɗauko za da an karkare to da na fi kowa yin salatul fati
من حب أحمد saboda kamar an tafi a cikin ya ake kike samu wani zai ku min hukun ahmad daga soyayya annabi ahmad da ke samu wannan عليه rabbi Allah ya tabbata gare shi وعلى آل الكرام abda ala anta masu girma وصحبه sahabbansa ومن أمسكوا waɗanda suka yi riko من النبي da addinin annabi ومن قبل wanda suka ciza suka rike suka ciza
حرف القاي فقدت فقدت sai sai na tsaida إيه رجال الكرم karkace karkace halitta والكل kowa da kake gani manyan kuduban nan su ibn abdul haji su fi da abdul qadir su abdul haji shalan su ali da harazi su ali kamasi su wani ne su wani ne يقبض مقامي dukkan su sabayin makamai na su kowa da gani wallahi ko ke zama ne amma wannan na da an yi wutar an yi wutar wani ya kishi shekara arba'in ya kisha shekara arba'in ya kisa rijali ko shekara arba'in yana wuta amma ga in na sa riga sarki ba sai ya kalla wannan amma kowa ba na yi zai ba yi wani kullum da kuke makayi duk wani mutum da ka sani yana da wata martaba a wurin Allah ba sai makayi ne ladan mahi a gaban mashi ne ya shafe mata da gawarci da ta kowa to ki yanda yake a gaban annabi ahmadu da shi ma shi ne kama haka ko ya za a yi bayan ni na mai da kaina kabirun mustafa kai ko ka mai da kanka kudi ko gausu ko a waye ni ko na ce da ainihin sallallahu alaihi wa ni ko dubaniyar ma da tsohon ma duk kan lafi da laila a araba ni da su ko kai ka je kai kudi ne ni hadimin annabi ne kai ko hadimi ba inda zai shiga ko kana zaune za ki shiga cikin ka ɗauko mai kaza ai kai ne ba kai ba kai ka zo da rawani
wa bil fayyi yab sannan wajen sai ya fito manzo Allah ya fi faɗa mana saida saida ta ijabi da ijabi annabi da shi faɗa mana fa huwa sifatun in ba ka san annabi ba sufa ne wa ismun kuma suna ne wa zatun kuma zaki ne shine ismi shine sufa shine zaki wa gaibuha kuma shine gaibin zaki ma ko ba haka bane ba ka fito ka ta haka bane wa huwa manzo Allah shine mai raba kyautar Allah adlun kuma mai adalci karimun mai karanci abin da Allah ya ce ba ka har gida zai kawo yanzu ga muna Afirka har gida ya kawo mana addini
wa muktirun ko mai adalci ne kana wato so ce na yi ibobi da ma'aikin Allah ya halakai suna hakika Muhammadiyya da hakika Ahmadiyya fa halin ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kimanta zaɓi kamalu jamalin ainihin ta kai kawo fuskar annabi ko da suka na ta hanyar shi saboda na tsinkaye shi a inda wani ba ka iya tsinkaye shi
yunashiru lil madidi ai wannan kawo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sawa wannan mai yabo shaƙi unadi ina kiransa gadaha لك يا لاها يا قلب الله الامين يا مكتب الله عاجبه يا ولد الشيء أبو بكر النبا وتبقى الجنة وراجبه شيء هاشم wanda ake tashin dukkan muni a ƙarƙashin kasar والهادي shi ne mai shiga halitta وأحمد shi ne annabi ahmad أقبل ya ce a kadiru ina fagar ya ga ya rasu da tun da na kan da suka sana kan abubuwa na sun samu tsawa ina fa a ƙila min da su
محمد abin da ko sama da ƙasa ياسين shi ne ya fi mu وخالد shi ne halin مصطفى shi ne mustafa كريم السجايا min kirmin ɗabi'u وطهور kuma da annabi ليس يدبر ba a iya kiyaye kokarin mutum ya zaha za ka da ke wani kiyaye da kuma annabi ya kama عليه الصلاة والله salatin Allah ya tabbata gare shi ثم سلامه na min tuba بها da albarkar wannan salati يرتقي wato من كان من قبل فرده man kana farrabi waɗanda zai kasance da su sakaci min kabul kamun haɗuwa da ni yadda ke karfi ko mun sakacin da mutum ne a rayuwar in mutum ya shekara tamanin yana lalata yana tsakara yana sakar sai ya haɗu da ni kwana ɗaya ko ya karanci na wanda wani shekara ɗari da ni ba da hayar da ke man kana min kabul haɗuwa da albarkar wannan salati to a hauhawar da wanda kamun haɗuwarsa da ni ya yi sakaci a zan kwazuwa da shi ba ƙaramin arziki ba عليه الصلاة والله salatin Allah ya tabbata da ma'aikin Allah ثم سلامه sannan an ce بها albarka wannan salati أكتني nake sun ko ala yi samu wanda ba a iya aikata shi gaba duk zagi da dai bakin da kumbura kawai in ka zagi da ka rubutu amma abin da ke hannuna ba ya kasuwa
ويهبط nan tana a ɓata shi za ta yi ta magana haula ce a hannu ko za ta ɓata ba kai ma a cikin ka akwai ta ba ka sani ba da tsoro عليه الصلاة والله Rafin Allah ta fasa da ma'aikin Allah, ثم سلامه tsananin dinka, بها albarkar wannan salati, أصدق الأقلاب in zarto kudukan halitta ba ke da.
سرا Ba ke da yanzu zarta rage kowa, zarta ce harwa ne, harwa ne, dukkan ina sun ta falauci, dukkan kasa, zarta rage kowa,
وأحبطه sannan su yanzu za su kaiwa halittun lafi ba ta wa afirku in kun sauri. Bayan na rike su turku mamada a kudu mambara, wani ta ta baka da shi al'akbar. bayan sun dade da wuta na zo na je su abuja na rike kuma na wuce kuma har abada ba za su samu ne
عليه الصلاة والله salatin Allah ya tabbata da mahaifin Allah ثم سلامه sannan amin kusa صلاة wannan salat ترد السامعين ta tarbiyyar ruhun masu jin wannan biwari وتنشد ta sa su nishani ko mutum yana cikin cikin ciki saboda shi yana rantsuwa عليه الصلاة والله salatin Allah ya tabbata da mahaifin Allah ثم سلامه sannan amin kusa قال آلي ga halayensa صحبي sahabbansa الذين waɗannan da suke قد أبجتوا ake kwaɗayin makamansu alhamdulillah insha Allah mun dawo hutu